أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا goma sha ɗaya ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa yau muna darasi na ashirin da takwas ko majalis na ashirin da takwas ko kuma muna tsaron wata hila shi ne ƙarshen wannan littafi bayan duk an gama wasiyoyi an gama maganganu an kai makabarta an rufe wannan aka rufe jiya an yi magana akan in an koma gida kuma aka yi magana akan ibra ibran nan kusan ita ce muke ƙarshe ibran nan shine lura da al'amura lura da duniyan nan da yadda aka kwatanta ta gabobi da yawa wataƙila wasu sun samu dama sun dudduba ayoyin da aka yi magana a cikin suratul kafi an ce zina ce sannan a cikin suratu baha aka ce zahra ce aka zo aka ce la'ibun ne wa lahun ne a cikin suratul an'am aka ce kuma ita mata'ul wurur ce duk wanda ya kalle ta kuma haka zai ganta haka a fili saboda duniya ita ce iya duniya aqallu min alqalili ita duniya ita ce tafi kankanta kan kankanta wa ashiquha adallu min ad-dalil masoyinta shi yafi kowa kankanta tasummu ita wannan duniyar nan tana kurmantar da mutane wa tuhmi tana makantar da wasu tana dimautar da wasu wa tahil bila dalili ba tare da wani dalili ba kawai tana matar da wasu ta kurmantar da wasu ta makantar da su amma ta haukata wasu ma akanta wasu sun haukace akanta wasu sun kurmance akan wasu akanta wasu sun bebance kuma duk ita ce ta jiya ita ce ta yau sai dai ma abin da ya tsanani saboda aka wanda ya kalle ta irin wannan kuma wannan shine shawarwarin da za ku gani rannan nan sai da muka yi magana wanda ba musulmi ba ma ya kira yan uwan shi ya ce ya ayyuhan nasu sma'u wa'u ya mutane na ku ji abin da zan gaya muku kuma ku tsare ya ce inna fi sama'i la sabran idan ka kalli sama za ka ga abubuwa wa inna fil ardi la ibran idan ka kalli kasa ma za ka gani ayatun bayyinatun abubuwa ne ga sunan a fili za mu ji wasu ma ayoyi ne za ka tsaya in ka tsaya ka kalle su nan za mu ji wasu baitoci nan gaba in mun karasa littafin ku ji yadda duk abin da mutum yake kallo a duniyan nan ya zai tsaya ya lura da shi na bai bari duniya ta rufe shi ba abun kallon shi za a rika yi ana tunawa wani lokaci za ta firgi mutum amma inda zai tuno da waɗannan abubuwan nan sai ya samu ya kwato kanshi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kada mu bari wannan gidan ya ruɗe mu ya ruɗi wasu ya kai ya baro ya ruɗi wasu ya kai wasu ya baro shi yasa waɗanda suka gane kamar Ali bin Abi Talib idan ya kalli duniyar nan sai ce ya duniya wurri ghairi in zaki ruɗa ruɗi wani amma ba ni ba in za ki rubi wani to rubi wani amma ba ni ba da na gano ku cewa ce ce shi wancan da ya magana bayan ya yi magana ya ƙara cewa man asha mata duk wanda ya rayu wata rana sunan shi ya mutu wa man asha fata wa man mata fata afwan man asha mata duk wanda ya rayu sunan shi ya mutu wa man mata fata wanda ya riga ya mutu kuma tashi ta kare wa kullu ma huwa atin duk abin da aka ce ma zai zo ka dauka ya zo kawai yace ya ma'ashara iyali ya ku jama'a ta kamar yanzu kai ne kana magana ka ce ya jama'an hausawa ko hausa fulani yadda muka fi cewa ya ce ainal aba wal ajdadu ina iyayenku suke ina kakanninku suke a razu famatu su ne suka zaɓi su mutu su suka zaɓa an turiku fanamu ko ko an kyale su ne a can suka ji daɗi su sai bacci ba su dawo ba har yau ba su dawo ba ka jira duk wanda ya mutum ka gani yaushe zai dawo wal'ana وقد أسجل الستار على مسرحية الحياة yace yanzu dai tun na gaya maka gama gaya muku abin da zan gaya muku saboda haka kamar ina sakin labule akan halin rayuwa yanzu kenan ya saki labule kamar yanzu a ce tsakanin shi da mutane an riga an rabu da yana ma yi musu magana to yanzu ya saki labule an gama magana ta kulle allati ishtuha tula hayati wannan na rayu iya rayuwata mutum ya rayu sittin ko saba'in in an yi sa'a an ci jarabawa in ba a sa'a ba an fadi kuma jarabawa ce wanda la ta daru kufiha ba ka iya riska a wannan in aka riga aka fadi a lahira duniya in aka yi asara wajen kasuwanci ko aka yi asara ta wani matsayi zai iya yiwuwa mutum ya ƙara dawowa kan wannan matsayi mun magani a najeriya saboda shugaban ƙasa janar olusegun obasanjo sai da ya shugaban ƙasa a wancan karan aka zo ka kulle shi ma a kurkuku yayi ta kuka kun ga kukan a lokacin ihu lokacin da abiyola ya rasu ya gani sar aduwa ya rasu ya gani shi ma ya tsinke a mutuwa da ga kayan kurkuku har sai da ya sa kayan kurkuku ba an nuno shi da kayan kurkuku ya yi kuka ba iyaka ya sa rai shi ma mutuwa zai a kurkukun nan sai gashi ya dawo ya zama shugaban kasa har sau biyu wannan ba wazi ba ne saboda haka yayi yayi shi kuma na yanzu shi ma yana general ɗin shi aka taho aka yi juyin mulki aka zaɓai aka ce shi ya cancanta ana ganin ya fi su ya hau bayan ya hau wasu su ma suka taho suka ƙwace aka ji aka tsare shi bayan da aka tsare shi nan ya fito ya ɗauki zamani mai tsawo ba ma ruwan shi da abin da ake yi aka tafi aka ce muna so ka zo ka dawo ka tsare ya dawo ya yi bugawa farko ya yi bugawa ta biyu ba samu ba amma da Allah na har ta uku ma duk bai samu ba amma da Allah ya kawo kuma zai samu kuma bai mutu ba aka yi ma abin da sun ba fara kwana ba ba yadda za a ce ba zai mutu ba tunda abin da aka yi ko ba mu ga sauran ba wannan da aka yi a hanyar kawo in ba mai rabon kwana ba ba zai yi ba wannan ke nuna ma sai abin da Allah ya so ke faruwa tunda a wannan niyyar an yi niyyar ai daga daga da shi amma huta amma Allah bai yi ba wannan shi kadai ya isa ma mutum da zai gane sai ta kan masa kawai ba abu ne abun nan iko Allah ne kawai ya zo ya yi ya ƙara maimaitawa yanzu kan maimaita ta biyu ga wancan ya yi da kaki ga wannan ya yi da farin kaya har so biyu Allah bai karbi ran shi ba har a wancan lokacin da aka kwace shi kai shi a lokacin da aka kwace wancan bai tunanin ma zai ƙara dawa ya zama shugaban ƙasar Najeriya ba amma da yake Allah ne yake yin abin kuma abin a hannunsa yake gashi nan mun gani ya yi na biyun fatar da muke yi ma Allah ta a gama lafiya sau kai ba su abinsu wasu kuma ba a sa su ma su yi in ma Allah ya ga dama sai ya ba shi rai tsawon rai ya bayar din wasu su ansa kuma yana nan zanne ya ƙara gani wataƙila su fi shi wataƙila su kasa kai balle ma tsari irin na Najeriya Allah shi ya san daidai sau da haka dukkan mu da za mu sallama ma Allah sai ma mu kyale abin kawai mu bashi yadda ya zo kawai mu bashi da'il umur kawai tajiri kabba al'amura su ta tafiya su yadda Allah ya so ya tsara su ba ruwanka da su ba ka iya tare su ba ka iya hana su komin za ka yi surutunka sai dai ka bata ma kanka lokaci da kayi ma abin da ke gabanka da abin ma amfani domin ba ka iya canza su ba ka iya tare su ba ka iya hana su da ana hanawa ko shi da bai dawo ba mun gani kuma saboda ka sai dai ta mamaki saboda ka abin nan daga Allah ne to saboda haka yace yanzu zan bari in gano na rayu irin wancan rayuwa gashi nan zan wuce kuma ku dubi shi wancan mai baitin da ya tashi yace aina ya ma'asharal wannan yace aina al-aba wal ajdad aina al-fara'ina ashidad sai da kira ina fir'aunoni wanda aka taɓa yi masu mulkin nan masu tsanani ku dubi fir'auna ku dubi haman ku dubi karun ku dubi namrud ku ku dubi dai ku kalle su duk sunan da waɗanda suka bi Allah da waɗanda ba su bi Allah ba duk sun rayu a duniyar nan sun kare mutum hudu sai da suka mallaki duniya gaba ɗaya ko ina sun mulkin su akai musulmi guda biyu wanda ba musulmi ba guda biyu annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da Dhulqarnain sai da suka mallaki duniya gaba ɗaya sannan Namrud da Buktu Nasar dukkan sai da suka mallaki duniya duniya ko ina suna magana da Hausa amma yau duk ba sa doron wayansu shi annabi Suleiman ma dan a nuna mana al'amarin na Allah ne yana dogara da sandar shi a wurin aiki aka karkare shi sai da ya shekara guda a tsaye ba ma san ya mutu ba dan a nuna ba mai duniyan nan ba mai mulki sai Allah tabaraka wa ta'ala duk wani abu da mutum zai zo ya a duniyan nan na mulki ko na matsayi ko na kuɗi gutsuran mai akai amma cikakken mai mulki tabbatacce shi ne Allah tabaraka wa ta'ala saboda kada mutum ya rubu da wannan gidan waɗanda suka fi ni wanda ba za mu ma iya samun abin da suka samu ba su ma sun yi wannan gidan in tsiya ce duk tsiyar da za ka yi ba ka iya tsiyar waɗanda suka wuce gaba saboda sun fi mu ƙarfi sun fi mu arziki sun fi mu ma ƙwaƙwalwa ma ta yin tsiyan ma amma yau duk sun wuce haka kuma in kirki ne annabawa sun wuce gaba ɗaya ba saura ma ko kirki ne sai dai kwaikwayi masu kirki na gaba in tsiya ce ma sai dai kwaikwayi masu tsiya ta gaba to more ma duniya kawai shine bauta Allah a cikin ta mutum ya zama shi bauta Allah yayi barka lami lafiya in ba haka ba sai ta jima mutum ta jima waɗanda suka riga riga yin saboda haka wannan shine yake cewa wal hayati ala masriyat al hayat allati ishuha ishtuha fi tul hayati rayuwa ta yau ta kare duk shekarun da nayi sun sun kare min yawmi an jitu ilaiha tiflan uryana tun daga ranar da na zo na duniyar nan ina dan jinjiri na fito tsirara yau maula da ce na ranar haihuwata kowa nan akwai ranar da aka haifai in ka ga jariri tuna da kai marar da ka zo haka na zo haka ka zo ba ku wanda ya fi jariri zai shin wayo sadda aka haifai tun da hawar da ta haifai sai ya ɗauki lokaci yake gane ta shine karshen waye rashin waye mamansa da ta haihu shi sai ya dauki lokaci da yawa mai tsawo ya yi watanni sannan ke iya gane da ita ma kanta sannan kuma ni ban taba ganin jaririn da aka haife shi sati daya ko sati biyu kuda ya zo ya hau mai hanci ko ya hau mai baki sannan ya sa hannu mai haka ni ban taba gani ba sai dai ko da suka liman sun gani Allah ya zo na jariri sati dai ko sati biyu ya kori kuda kuda ya hau mai ko kiyashi ko wani abu ya zo zai shiga mai hanci haka ya nemo tishi jariri ba mu taɓa gani ba akwai rashin wayan da sai an kula da shi komai sai an masa akan mamansa yake fitsari yake kashi yake komai saboda rashin wayo saboda a nuna mai shi ba kowa bane haka aka yi ba wani abu nashi da ke boyewa a wurinta ta san komai nashi duk abin da ya dame ma ita ce take fara lura ta ce yaron nan fa wani abu ke damun shi shi bai iya faɗi ko yana ji babban abin da zai yi ta kuka ita kuma saboda la'akari ta juya shi nan ta juya shi nan ta kama neme neme har ta gano menene in ta kasa ta nufi asibiti su ba kusance suke wani lokacin hali amma ba su iya gane Allah kada ya sa abin da ke damun shi ba sa iya gane har mutum ya kai ga da ya ji alaman wani abu zai iya faɗi da ya ji damun wani abu shi da kanshi ma sai ga kanka asibiti kuma har yanzu ba a kai lokacin da zaka je asibiti kai zaman ka ba mu dai anan ka je kai zauna kan kujera likita kawai ya kalle kai rubuto ma magani ya damka ba sai dai mawukaci ne mu dai anan ne sai ya tambaye ka me ya same ka to ina ce su an ce sun sa ta kwamfuta daga ka je su liƙa ma sai ta wani an tambaye mutum sai an tambaye ka me ke damun ka me kaji kuma ba su yi su gano daga ran da ka fara ji ba sai sun tambaye ka daga kwana nawa ka fara jin wannan abu to ashe wannan zai nuna wannan nuna ka su ne inda ba dan ana ba mu inaya ba da ba saura yanzu mun kare saboda haka sai dai ake ba mu inaya babu wani sakan guda daya face Allah yana kula da halin da muke ciki kowace halitta ba dan haka ba duk wanda aka bari sakan sai ba ba kula da ita ba za ka ta kai ta mutu tun daga ranar da aka haife mu ila an kharajtu minha kadhalika uryana sai gashi kuma har zuwa yau da na fita wannan duniyan yanda nazo haka na koma kowa daga cikin mu nan yanda muka zo haka za mu koma ba komi hasali ma in an karbe ka ma sai ma an nuna ma ma da zaka fita kawai sai ka bude hannuwanka haka ba kasafai mumini ke mutuwa hannun shi da ke haka ba bai dauko mi ba ai zai koma ne haka da hannuwa haka nazo gashi nan na koma inda nazo ba komi a hannuna haka za a koma abinda mutum zai dauka kawai guda biyu likafani turaren da za a shafa masa wanda sar'ana ma yuza kafin mu kawo gida duk wanda aka sa cikin kabari kafin waɗanda suka aje shi su kawo gida an cire kayan nan da aka sa masa kafin domin yana jin taku na waɗanda suka aje shi yana jin magana mala'ikun nan za su shigo tashin farko in sun zo wannan kayan za su yage a tada shi zaune sai abin da ya faru a riga an yi maganar shi ba ranar mutum ya manta da duk abin da yake da shi sannan muka yi magana na harun rashid abin da ya sa ya kuka kenan gau da zai mutu ku duba dai harun rashid akwai yadda ya zane akwai yadda ya yi yana daga cikin khalifofi na karshen da ya yi kirki sosai matarsa mata yi kirki nan muka yi magana yadda matar shi mata ya zubaida irin yadda ta taimaki bayan Allah ta karanta da su alkur'ani ta da ta haddatar da mata ɗari alkur'ani matar shi kuma ga ta yi gidan mulki domin da ya Ja'far Mansur ce amma ta zo sai ta aiki sai ta bauta sai ta bauta haka mafarki ga ta san an ganta aljanna san mu kai maganar nan tace saboda kalmomi guda hudu take yawan maimaitawa ka ta aljanna bata faɗi sallah ba bata faɗi hajji ba bata faɗi kaza ba waɗannan kalmomin ta faɗi ta ce shi ya sa ta samu aljanna to kalli abin da suke saboda haka ya tsaya kalli gidan mulkin nan ya kalli matsayinsa ya kalli tufafi dai irin na sarakuna a wannan lokacin da irin yadda yake har ma hukuki sai da rike masa siya saboda yadda yake shiga amma da ya zo ya kalli wannan ya ce yanzu fa in na fita daga gidan nan ba ni da wani abu duk cikin wurin nan daga sai abu biyu lufafa da turare kuma sannan in na fita daga gidan nan yanzu ba wani wuri sai makabarta ya ce ka a kai ni makabartan nan gani ai ba bai santa bane aka kai shi makabarta ya shiga cikin kabari ya kwanta ya ce yanzu haka za a yi ya fashe da kuka ya ce ya man la ya zulu mulku irhamman qad zala mulku ya wanda mulkinsa bai karewa ka ji kan wanda mulkinsa ya kare wanda ya zo nan ya koma ba kowa ba duk wanda ya shiga makabarta in ka ga ya zama wani a ba ciki shi ya neme daga nan kuma Allah ya ba shi dacewa amma wallahi in baka wani mutum ya shiga makabarta ran nan ƙarya ta kare sau da haka kuma bayan nan bai fi sati biyu bai mutu ta makabarta daga wannan wa'azin da ya gani ya fara rashin lafiya da ya je ga makabartar nan ya ga yadda zai bar duniya daga nan wannan bugun da zuciya shi ta bugu ya kama rashin lafiya ya sati biyu bayan nan ya mutu kuma har yau bai dawo ba to kuma nan muka yi magana annabi yaqub muka yi magana annabi dawud dukkan su annabi dawud ya ma shirya ne za a je aikin Allah amma ya shigo cikin gida ya sallama da iyali kawai tare da mala'ika tsaya a cikin gida ga masu tsaro ga masu gadi ya gai har wata mata ce da tale ko ta gai tace ya aka ka shigo nan ya banza da ita ba tunda ba wurin ta zo ba ya kaudar da kai ta ce um bari in koma ma cikin gida kada a zo a ganni ma ina magana da kai a zarge ni ta koma cikin gida mai gida kawai ya shigo da shi tsaka yana tsaye ya ce kai ya aka ka shigo nan ya ce ni ne wanda na fi ƙarfin masu gadi kuma ba na jin nauyin masu sarauta zan iya shigowa wurin kowa ya ce to kai mala'ika ne ke na ya ce haka ne ziyara ka zo ko ko ka zo ya ce na ɗaukar rai na zo an ci Allah na kira kawai ka amsa kiran Allah magana ta kare ya ce in ko Allah ya kira ba a musu bari in zauna nan ka ɗauku ya zauna nan ya bai ce masa bari in shiga cikin gida in gaya masa cewa zan mutu ko zan wallahi bai yi ba sai kawai in Allah ya kira ku amsawa ake yi saboda haka bari in zauna nan ka ɗauka shikenan sai dai sojoji kan su jira su gaji su fito su ga magana ta kare kawai ya mutu kuma har yau bai dawo ba annabi yaqub haka aka yi da yazo ya ce masa to bari ka in shiga bari an ana kira ta ana kiran ta yanzu ka an ka kiran Allah ki bari shiga cikin da nake sallah ka dauka a wajen an gama har yau kalli ya inda ya aika kalli shi kan shi matsayin sa so da kada mu bari wannan gidan ya ruɗe mu mu rika tunawa da abin da muke karantawa shine babban abu mun san mu yan adam ne kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan muna kurakurai mafi alkhairin masu kuskure su ne masu komawa su tuba in sun yi kuskuren su gano kuma kai karatu da za ka gane kai kuskure ma so za ka gane ma ka yi karatu ka gano in kana daidai kana daidai in ka yi kuskure ka yi kuskure shi ma wannan rahama ce mu tafi saboda haka ila yawma wafa yawma wafati ranar da zan bar gidan thumma ila al-mustaqarr wal muntaha yanzu yau zan tafi zan koma wanda ita ce matabbata nan ne karshe wa hakaza yakunu lakum darsan wa hadha yakunu lakum darsan wa ibratan wannan abin zai kasance maku darasi kuma zai kasance maku abin lura inda muna da hankali kullum idan muna abin nan mu lura da abubuwa wa hatta talqaw Allah salimina zalimin idan ko kuka yi haka kuna daukar darasi kuna lura da abubuwa to za ku haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala salimi kun kubuta ba ku da wata matsala rajimi kuma kun ci nasarar rayuwar nan an baka 60 ko an baka 70 idan ka tsaya ka lura da su sosai to za ka zo wurin Allah ka kubuta daga matsaloli kuma ka ci nasara Allah ka taimake mu wa takunu min ashabin na'im almuttaqin daga nan ne za ku zama daga cikin waɗanda suke masu na'ima wanda suka shiga cikin na'ima kuma masu tsoron Allah wanda sun tsira Allah ka samu cikin wanda za su samu na'iman nan ka samu daga cikin muttaqin ba dan ba dan halin mu ba qala ta'ala إن هذا لهو الفوز العظيم wannan tabbas shine rabo mai girma duk wanda ya rasa lahira ya rasa komi duk abin da mutum ya mallaka a duniya idan aka je lahira aka raba ban da shi wannan shine musiba ta karshe kuma duk abin da mutum ya rasa a duniyar nan in Allah ya sa ya je lahira yana da rabo magana ta kare bakin ciki ya kare shi yasa Sheikh Nasiru Sa'ad yake cewa da za a je lahira a raba aljanna yan aljanna su shiga aljanna a kaddara ma ba wuta ba za a kai mutane wuta ba rasa aljanna kadai wata wuta ce ba gane ba ko rasa aljanna kan shi ya zama ko da ba wuta za a kai mutum ba wanda kuma la mahala dole ɗayan biyun nan za a in mutum bai aljanna tabbatan wuta ne waɗanda ake sa ashabul a'raf su ma daga baya afuwa ake musu a maida su aljanna saboda aikin su yayi daidai hamsin hamsin fifty fifty lada fifty zunubi fifty to sai a sa su wannan katangar a harab daga baya Allah zai masa afuwa aljanna suke zuwa in aljanna ne amma kaga lokacin da aka gama aka fito da mutuwar nan aka yanka kamar yadda hadisi zai ya babu labari a ce yan aljanna ku leko kun san wannan su ce wata ruwayan za su ce ba su sani wata ruwaya suka ce sun sani aka ce suka ce mutuwa ce haka yan wuta su ma bayan an leko kowa ya leko za a yanka mutuwan nan an gama kenan mutuwa ma ta mutu sai ake ya ahlal janna khuludun fiha bila maut ya yan aljanna ku dawwama ciki ba mutuwa sai yan aljanna su kama murna su rungume juna ran nan ne ake murna yan wuta kuma a ce ya ahlan na khuludun fiha bila maut kuma ku dawwama cikin wuta ba mutuwa ku kuma daga nan za su kama biyu shikenan kawai ba yadda za a yi ba yadda ba wanda ya zai shige ce ba ta rayuwa wallahi ba kuma an shiga ke nan shi ta ihu sai ihu kawai kowa ya ya ihun da iya kawai iya ka ihu in kuma mala'ikun da ke tsaron wutan nan kana jin tausayin yankan nama lokacin da kake ji wallahi suna jin tausayin kai kana kuka sai dai kowa ya irin nashi kawai kowa abin da ya iya yi ba kuma wanda ya isa ta dakuli ya shigo ya ce shi yana da wata magana da zai ma wanda zai zai ba wanda ya isa ya magana nan ne muke maganganun an ce Allah ya ce mutum ya gana ma ya fito ya ce ba za a yi ba ko kuma sai an yi ko a duk wannan dama a nan ne ake yin magana amma a lahira wallahi ko gaskiya ce ba kai ta faɗi ma Allah ba sai an ce kai magana ko kai ta ba annabawa ba su iya magana gaban Allah zai tambaya ce limanil mulkul yau wallahi ba wanda zai iya ba shi amsa ko da a ce kai ne wanda ba za a iya ba saboda bala'in kowa ya san halin da ake wasa a nan ake yin shi amma ba san ba an gama da misali hada kun ga saboda wannan abin da ke gaban mu fali amal al abid wanda duk zai aiki yayi kawai ya rage na shi in za ka yi aiki kawai ka yi jiya muka yi magana nan annabi da ya sa aka sa wani kabari ya ce ikhwani ya ku yan kwana li misl hada al yawm kun ga saboda irin wannan rana fa'iddu wallahi kowa ya tanaji kowa ya tanadi ta zai shi ma ga shi nan qur'ani ne ma da misali hada falyamal al'amilu fa'malu saboda haka fa'lamu ai fa'malu ya warasati ku yi aiki tukuru ya ku mazadana wanda za ku bani za ku biyo baya nan min ba'di wa ya ayyuhal muslimun kuma kuma ya musulmi ana gaya mana gaba ɗaya khassa wa amma yana magana keɓantattu iyalansa sannan kuma sauran musulmi mu ma ana gaya mana wa ya ayyuhal muslimun hatta tafuzu min min Allah bin na'im al muqim ta yadda za ku samu ku rabauta wurin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ni'ima ta dindindin wanda in kun shiga ba ta karewa ba a cewa ku fita ranar nan muka yi magana Sheikh Abubakar Aljazair ya ce dan aljanna yana da masu yi masa hidima mutum dubu tamanin a cikin aljanna wanda za su rike ma mutum hidima kawai mutum dubu tamanin. Kauna ka gani. Wa hadihi hiya qataratun min biharin na'im allati sana'imu biha ko sayan'imu biha almuttaqun. Wannan dan kaɗan ne ga wani dan abu nan dan digo da zan gaya muku. wanda wanda suka samu aljanna masu tsoron Allah za su na'imtu da shi qala ta'ala innal abrara lafi na'im lalle masu da'a wanda suka yi ma Allah biyayya ba su tawaye ba lafi na'imin suna cikin wata irin ni'ima wannan abu idan ya zo a sigan nakira Allah kada ya san ya fi girman ni'imar nan sai sa ba sa mata alifin da namu nakira nan wata rana tafidul umum tana nufi girma in aka sa a ba na kira irin wannan yana nuna girman Allah kada ya san ba wanda ya san ya kan ni'imar da yan aljanna za su samu sai dai a bayyana mana wasu kaɗan da zamu gane alal ara'iki yanzuru za ka gansu akan gadaje sun kishin gida suna kallon juna ba mai juya ma wani baya aljanna saboda girman wurin ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'i da kaga fuskokin su za ga alamar ni'ima kawai dan aljanna da ka gai ba sai an gaya ma ba a fuskar shi ma za ga alamar aljanna ku di nan da muka yi magana wata baiwa Allah shawana da aka ce an yi mafarki wata ta yi mafarki wata ta ga ga aljanna ta yi kwalliya ta yi ado kuma yan aljanna sun leko suna ta kallo ma me ke faruwa ta ce me ke faruwa aka ce ran wata baiwa Allah ne aka ɗauko za a kawo ta aljanna ana ce mata shawana ta ce ai uwa ta ce aka ce to ga ta dai za ta wuce aljanna ta yi haske sai ta ganta ta ce ina roƙon ki ni ma ki roƙon man Allah ya kasance in samu irin wannan matsayi tare da ke ta ce ai in kina so za ki samu ai ke baki riga ma kin mutu ba to za kina da dama ta ce me zan yi ta ce abu biyu kawai za ki ya kasance kullun tunanin ki bakin cikin ki ya za a yi da wancan mune babbar damuwa ya za a yi ki samu aljanna sannan kuma duk yadda kike son abu idan aka samu tazahum kina son kaza Allah na son kaza ki fifita wanda Allah ke so akan wanda kike so abu biyun nan za ku ba ki wannan matsayi to auna ka gani muna fifita sauran mu ko kuma muna fifita wanda Allah ke so wannan kadai zai sa ma mutum ya bani saboda yau hamhamtin da mutane ke yi duk in kaga mutane galibi da yaran da masu shekarun da tsofaffi wallahi in dai zaka ga mutane sun zauna a wurin da suka zauna ba sa maganar da ta wuce abinci abin da za su ci abinci yayi tsada abinci yayi kaza ban ce bai tsada ba amma shine babban abin da ke gaban mu mu gina jikin mu kawai ba mu gina lafiya ba mu gina imani ba ko kai ko kaf kowa jin daɗi waɗanda ke mulki guda nawa muka ji mutum ya ma shiga wurin akwai ma gwamnan da ya ci kafin ya hukuri ya mutu ko ba nan kasa akai ba gwamna ne shi inda ake kokowa a samun sai da ya samu kafin lokacin rantsar da shi ya mutu ko ba ai ba yan majalisa kuma wanda suka kai wurin guda nawa suka mutu to in matsayi ne sun samu to ba ma wannan ba ma ba a gaban mu shugabannin kasan ma guda nawa aka fito da su daga gidan gwamnatin muna gani ka kai su garin su aka rige a makwarta a yau sun dawo saboda haka mutum zai taka zan tsaye kada ka biye ma wasu ka zo mai hankalin da kana iya lura da matakin da zaka yi kamar yadda je ne misali in ka jima da kudi a aljihunka ba mai ce maka nemi abin da zaka ci da kanka zaka ji jikinka to in jiki kana gane in ya samu damuwa ka nema mai mafita ranka ba ba mu ba da aula ba ka nema mai ranka mafitar da ba zai shiga wuta ba mun yi magana na aljazairi rahimahullah ta'ala yace wanda yafi kowa sanin ciwon kansa yafi kowa taimakon kansa shine wanda ya aiki tukuru ya ga cewa bai kai ran nan na ya shiga wuta ba wanda ya fi kowa wulakanta kai ya fi kowa rashin sanin ciyon kai shine wanda ya ki sakin jiki ya ki yin kokari ya aikata abin da zai dalilin bai shiga wuta bai bari ya je lahira aka sashi wuta wannan shine wanda ya fi cutar kai fiye da kowa ma'ana ga wajen ina muka karkata ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maftub za a shayar da su wata irin special wannan abin sha ne na giya wanda ba ta ba a nan duniya za a shayar da su can wanda rahim ne wani abu ne wanda aka yi ta ta musamman ce an bata an bata ga kyau ga ban sha'awa ga kamshi in an sha ga daɗi khitamuhu misk in ka gama can ƙasan ƙarshe duddugarta daga turaren misk ne saboda ba a jin wari ba a jin buguwa ita وفي ذلك فليتنافس المتنافسون kai a irin waɗannan jin daɗi waɗannan abu da ake lissafowa tunda an lissafo su da yawa wanda za su yi rige-rige su yi rige-rige nan ne ake tsere wajen nema wa fatakunu awaqibuhum inda Allah bisana sai ya zama waɗannan mutane wanda suka samu suka yi imani suka yi aiki sai ya zama matsayinsu a wurin Allah sakamakon su shine ana yabon su والتسبيح والتحميد لله رب العالمين su kuma sai zama abin da za su rika yi karshe bayan sun sha abubuwan da ke so abin nan masu wata takunu awaqibuhum inda Allah bis sana'i wat tasbih wat tahmid lillahi rabbil alamin su dan aljanna bayan sun ci abin da suka ci tunda an ce da awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillah in aljanna ko abin da za su kenan sadda mutum ke son abin cikin aljannan nan ko menene a bashi ko a kawo kawai ta zai subhanaka allahumma sai a kawo mai da abin da yake so in ya hadu da yan uwanki salam in ka gama bukatar ka kace alhamdulillah shikenan abin nan zai koma in ka ƙara cewa subhanaka allahumma zai dawo haka muka karanta cikin aljannatu darul abrar da ka so waɗannan yaran su fito da kayayyakin da kake so subhanaka allahumma zaka ce shi kina magana ta kare sau da ka yan aljanna ba abin da suke banda yaban Allah da jinjina masa da tasbihi wa tahmidi lillahi rabbil alamin alama hadahumullah bi imanihim ila jannatin na'im zuwa ga saboda abin da Allah ya yi masu wato akan abin da Allah ya yi masu na imanin nan nasu aka ba su aljanna dan aljanna in ya shiga aljanna lokacin ne zai gode ma Allah tabaraka wataala domin da mutum ya shiga ya san aljanna nan lalle an ba shi ita ne ba dan shi ba ba dan abin da ya ba kawai wannan kyauta ce ta Allah innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai yahdihim rabbuhum bi imani Allah tabaraka wataala yana shiryar da su da dalilin imanin nan nasu a ba su wannan babban kyaututtuka tajrimin tahtihimul anhar wanda koramu suna gudana ta kalkacin su fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima da'awahum fiha subhanaka allahumma abinda suke cewa kawai a wurin nan kawai su ce can cikin aljanna su ce subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam sannan kuma gaisuwar su kenan su ce salam wa akhiru da'awahum sannan kuma ƙarshen maganar su shine alhamdulillahi rabbil alamin shikenan Allah ka sa muna cikin su Allah ka sa kada mu zama tsakanin mu da aljannan nan sai labari Allah ka tsare mu ya sa muna daga cikin waɗannan bayi da za su samu waɗannan abubuwa gashi nan dai kun gani gashi nan an shiryar da su sun samu aljannan ni'ima da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin haka ake cewa waɗannan su ne kusan dalilai da'il umura tajri fi a'innatiha wala tabitanna illa khaliyal bali ma bayna ghamdati 'aynin wa intibahatiha yughayyiru Allah min halin ila hali yake cewa da'il umur kyale al'amura kawai kada ka ga al'amura su dame ka kana ganin suna ka rubu da su kawai kai abin da ke gabanka da al'umura ta jiri fi ainihiya ka bar abubuwa su rika tafiya akan inda suka dumfara kawai duk inda suka kama suka kada rubu da su kawai su ba hannunka suke ba ka bar su su rika tafiya inda ka saita su wala ta bi sanna kada ka yarda ka kwana kai ko ke ko ni ko kai ko ke wala ta bi sanna kada ka yadda ka kwana illa khali albani face zuciyar ka wakar ta ce babanka da kowa baka jin haushin kowa baka jin wani ya tare ma komi baka jin wani shi turo ma komi al'umuru bi yadillah to da za mu samu wannan damin sha duk wani abu da kake ji ya baka haushi ko ya ma wani abu ka kyale shi ko shi ya wuce ko kai ka wuce ka bar shi ɗayan biyu sai ta faru faɗan nan ba zai doge ba kai da shi jiya in ta zo ta riga ta wuce kuma duk abin da bai taba ka jiya ba dama ba kaddar zai taba ka ba kuma ka zo yau gobe ma in zaka je gobe in babu babu in akwai akwai shi sa ka ce kada ka damu kwanakin uku ne jiya ka riga ka sha duk abin da za a yi jiya yanzu ba a yi sa ai ma shi ba tunda ka wuto jiya ba a maido da ita jiya ko za a dawo da ita ta wuce gobe kuma baka ganta ba kakka damu da ita ka bari goben ta yi in ka je goben inda inda kai cikin an goben an shirya yadda za a yi yau ita ce taka da take cikin nan yanzu sauran abin da ya rage mana daga yanzu zuwa daren nan kowa ya yi abin da inda za a kaddara bai ga goben ban aka tambaye yana da abin da zai ce ga abin da na yi daga yanzu zuwa je zuwa anjima kadai ne nan yau ita ce kadai ta mu amma jiya ta wuce gobe ba ta sama da boci sau da ka kyala lamura ka diba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune zai ce yanzu dan aljanna zai zo ya wuce sai ga mutum kawai ya zo mutane ba sa tunanin shi domin shi ba wai ibada hasali sadda za ta da sallah sannan ya shigo da alwallar shi ruwa na diga ma a gemun shi kuma ya nuna mutane fa ba ruwan shi ma da mutane ta kalmar shi ya sa hannun shi ciki irin yadda ake wasu lifas a tsanan daya a tsanan da haka yake shigowa da abin ke riki bai cima kowa komi za a tada sallah ya zo ya sallah kawai a yi sallah ya fice shi ya shigo cima kowa komi ba aka ƙara aka ƙara duk wannan sifan irin da haka yake zuwa dan ka gane haka yake Abdullahi dan Amr bin Al-As yace bari ya je gidan shi gano me yake yi na bauta yaje yace mai ga dalili ina so na yi samu wani sa'in sa da ni da mahaifina amma ba ni son mu hada sai kwana ina son ka taimaki yace zo kai zaman ka kwana kashi ya zauna ya ga bai ga wani abu da yake na bauta wanda ya saba masa ba ya gana har kwana uku nan suka yi ya tambaye shi yace mashi gaskiya ni ba faɗa muka yi da babana ba wani abu bane annabi ne kullun sai ba mu wani labari ya ce yanzu za kan aljanna zai zo ya wuce sai mu ga kai ne kake kullum hukum shine dai na ce kai ni ban ga wani abu ba a zahiri kan wanda ka bambanta da mu na ce to ko dai kana da wani sirri ne a gida wanda kana da wani abu wanda ba mu sani ba bari shi yasa na zo ne wannan dabara yanzu in gani kake a gida yace wannan abin da ka gani ni hasali ma ban cika ma tashi da dare in sallah ba sai dai ina da wata dabi'a daya ita ya fara gaya mai yace in ina kwancan nan duk sadda na juya sai kan baki Allah shi sa aka nuna mana ta ka zo kwanciya ka ce Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahada hatta rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta mu'minin wa a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa sharri wannan wajen sharki din nan ne aka ce a lura zai iya dauka wa shirki zai iya dauka wa sharaki duk kai masa wasali sharak tarkon shedan shirki shirka to sai suka ce sharak din ya bi ya daidai kace wa sharaki ba wa shirki ba wa sharaki mutaharrikat da ni taharruka harakat dika akai sharaki shara sha shinun fata shi wannan ra ka da kinan sharaki tarkon sa kenan tarkon shedan in ka fita daga tarkon shedan abubakar radiyallahu anhu shi ya tambayi annabi ya ce ya mai wata addu'a da zai rika yi magani ya ce in ka zo kwanciya da safe in ka tashi ka faɗi wannan su ɗaya in yamma sai ka faɗi wannan su ɗaya in ka zo kwanciya ka faɗi wannan su ɗaya sannan sai ya ce kuma man ta'arra min al-layl duk wanda ya farka cikin dare ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ighfir li aka ce an aishi wannan addu'a in ya tashi ya sallah kuma an karba in ka ga dama nan sai ka ƙara da wata addu'a allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni wa afini watawallani warfa'ni wajbirni watawalla dukkan ga hanka ga dama ka hada sai ka kada shi sai baka tashi kai sallah ba yace to haka nake yi duk sanda na juya sai in ambaci Allah in ina kwance yace to ai wannan din muna yi ya tashi zai tafi sai yace zo kai zo yaro zo akwai kuma wani abin guda daya yace ban sani ba ko zai zama cikin lisani yace ni daga ganni nan ba na jin haushin kowa ba wanda ke fata ma rai ba na jin haushin kowa ba na yi kowa hasar dan na ga wani ya samu wani abu shi Allah ne ba shi dan ban samu ne shi Allah ne bai ga dama ya bani ba da ya ga dama ni ma da ya bani ce ni a zuciyata ba wanda na rike a cikin zuciyata shi yana ganin su kaman ba ko ya je ba annabi labari ya ce shi ba ya je gidan mutumin nan amma ga yanda ya ce to ya ce wannan halin nashi ne wannan ga ambaton Allah da ga wanda ba wani da kowanne shi yasa shi yasa ya zama dan aljanna to mu auna ka gani auna damuwan ma kan wasu haka hana ka bacci ma baina ghamdati ainin wanti ba hakiha yace kaga tsakanin runtsa ido da budewa in ka kwanta bacci sadda ka runtsa ido da sadda zaka farka daga sadda in ka rika shi yasa wani yace shi wallahi da zai da zai da za a dauke mai bacci da ya ji dadi yace ba ba hadarin da ya kai kai bacci in ka riga kai bacci an gama da kai in kuma kana so ka a gama da kai bari daga yau zai yi ya ce shi da akwai yadda za a a ce mu daina bacci ya ce da magana ta kare domin lokacin da kake bacci da abin da kake so da wanda ba ka so duk sai su taho ma in ba sa ba ba da za ka yi abin da ka fi so yanzu nan da za a baka daurin dala ka rike in ba sa'a ba kana bacci sai ka yadda sai dai ka tashi ka kai ka kukulle kofa ka lalubo ta ina ta fada ka san ko kana so dubi waya yadda mutane ke rike da wayoyi wayoyi mutum waya shi wani lokaci wani ma yana bacci zai wurgo ta tafashi in ga ganta kawai tsirin din nan ya rasa ya ce ya aka yace ko dai yace murkushe dai su ko mata ma dama da suka bayyana suka bar jariri ana baccin za ta juya kawai ta murkuke ta in ba za a ba da safa kawai sai dai ta ki faɗi ta ce danne ta ce dan ka a ce ta yi ganganci ta ce kawai tullewa ko ta samu wani yaro karamin talika bai karya ta ce ka san mun wasu yara wannan mantau ne kawai ya wuf da ita sai kwa nan kuwa da ta juya kan gado su danna abinci a karfan za ta kawai sai da gyara zai da baki wani ya wara baki ya ce kai wa wa kaci ji zan ba san ba kariya ne to ka gani abin da ake zo ne ka kwanta duk abin da kake son nan wata rana yin gaji ka ko ba gefe ya ko ba gefe kowa ya mutu ya mutu in ba ko kai in abokinka ne wanda kake ta yau saboda murna za ku kwana hira a ba ku lokaci ku zauna ku daɗe ta zai kaji kwana mai jari kawai duk kun faɗi kun yi bacci sau da aka kaska damu da duniya cikin kimtawa da ido daga sanda aka runtsa ido da sanda aka bude ido tana iya canzawa yughayyirullahu min halin ila hali sai Allah ya canza abubuwa daga wani hali zuwa wani hali kwatanta kuma ne kai ka kwanta wani lokaci ba hadari sai ka tashi da safe ga gari in ba sa a babba za a maso ka ji da aka yi ruwan ba to masu jakkwala ma su suna ma jin ruwa ne in suna cikin gida ana su ji ruwa masu jakkwala idan su fito su ga an ruwa ko an bunnu wani lokaci mutum ya gaba ta wanne masu jakkwala masu jakkwala masu jakkwala ina za su ji ruwa sai sun fito ga shi an yi ruwa wannan abin da suke yi bai bari a ji ruwa ya zubo to saboda kuɗi kada kuɗin su bace sabale ne wace amma ko haka din da suna cikin ɗakin nan ba sa ji ana ruwa sai da in yana zanni in lekawa yi amma in yana masu jakwalan nan wannan rufin fa kaga ba kaga fa ka wani wani irin abu da ake mai kaman wasu hannu kaman sama shi wannan dama shi ko shi ba wannan na cikin in ruwa ya taba shi ba a ji bai sa a jin wasu ruwa to sannan sai a zo na cikin kuma an lullube ko ina an lullube ko ina nan an lullube har da zafi zafi kuma ya kunna yasi yana ta ji ya ji an yi ruwa sai dai in leƙa waye ha ba zai ji ba sai dai in ci da aka yi kuma katuwa tun da idan su biyu ya ce kai wataƙila ruwa za a yi bai san sannan an ɗauke ba ma so amma ran da aka je matsawarta kowa daidai ake duk abin da ake kowa na ji kawai bambanci in wannan an nuna mai gidan da zai shiga ya ga aljanna ce shi yana ta murna yana so a tashi ma ya tafi gidan shi kuma wannan in ya ga alaba azaba yana ta gudun kada ma a dace dan ya san abin da ke gaba ya ga wanda ya gani yanzu saboda haka nan da nan ga wata nan la ta'jalanna falaysa ar-rizqu bil ajali ar-rizqu fil lawh maktubun ma'al ajali فلولا صبرنا لكان الرزق فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل كأنا لما يوم ما وتجيل كراتين شيني لتاني كرشي يزوي يتلا كعجلنا kada kai gaugawa wani abu falaisar rizqu bil ajali shi arziki ba gaugawa bane ba dan sauri bane arrizqu fil lawhi shi arzikinka yana cikin lawul mahfuz an rubuta maktubun ma'al ajali kuma haɗe yake da ajalinka don haka dukkan sanka da abin da za ka ci da abin da za ka sha da abin da za ka samu yana can haɗe da ajali kuma shi ke gaba yana neman ka fiye da ajalin don haka sai ya riga ajalin zuwa sannan ajalin ya zo rabanka sai ya zo kafin ajali ya zo shi ke fara zuwa ka samu sai ajali ya zo daga baya bayan ka ci ko ka hansa ko ka yi ke sai ajali ya zo ya ce mu tafi dama tare muke tafiya amma shi raban shi ke gaba ajalin na biya baya ya dan fito falau sabarna inda mun yi haƙuri gaba ɗayan mu lakana rizku ya kulubuna da arzikin mu shike neman mu kaji shi yasa saboda shike gaba arzikin mu na neman mu fiye da yadda ajalin ke neman mu dan shike gaba ajali na baya sai ya fara isowa ka ansa ko ka ci ko ka sha ko ka sarrafa shi sai ajali ya zo daga baya amma arzikin na gaba bai yiwuwa ka mutu sannan arzikin ya zo abadan abadan in dai naka ne sai ya zo sai ya zo ya tsulubuna da mun yi haƙuri da arziki shi ke neman mu lakin na hu kulikal insanu min ajali sai dai an halitta ɗan adam da gaugawa wannan shi ne kawai matsalan ya fito wannan ba wani abu kowa ya gane babban matsalan kawai yadda za mu sa shi a zuciya mai aiki mu rika tuno shi ga wani nan alaika bi taqwallahi in kunta ghafilan يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري كيف تخاف الفقر والله رزاق فقد والله والله رازقه كيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل الأسفور شيئا مع النسر يا سلام يا رب yake cewa alaika bi taqwallah kawai abinda ake gaya mana kawai mu ji tsoron Allah kawai duk inda muka shiga mu ji tsoron Allah in kunta ghafilan in har ka shagaltu in ka shagaltu to ka ji tsoron Allah kawai ka dawo ka ji tsoron Allah ya tika bir al bil arzaki Allah tabaraka wa ta'ala zai zo ma amma wani wuri can ba gafilan bane aqilan ne yawa ba gafilan bane alayka bi taqwallahi in kunta aqilan wato wajibi ne ka ji tsoron Allah idan kana da hankali idan kana da hankali ka ji tsoron Allah sai ka dan dauke wancan abun ya fi da ma'ana ba gafilan ai ba zai alayka bi taqwallahi in kunta aqilan ka ji tsoron Allah idan har kana da hankali to kawai tsoron Allah ya kamata ka ji yatika bil arzaki Allah zai zo maka da arzikinka ko ina yake min haythu la tadri ta inda ba baka sani ba yanzu so nawa zaka gani wani lokaci kana zaune ma a gida ne idan Allah ya sa kana da rabo wani wuri sai ya sa ma ilhamin kawai fita kana fita sai ka ga inda arziki yake sai ka ga kawai ka samu ka dawo fitan nan da kai kawai ita ce aikin naka amma inda arzikin zai taho dama yana neman ka ne to amma an yi inda za ku haɗu sai ku je wurin kawai ku haɗu haka ne ko da arzikinka da aure ne da wane ne nan ta ba ku labari wata rana wani fa zai yi tafiya ne sai je katsina ya je wajen malumfashi kawai ya wuce sai tamiru kawai tamiron shi sai hangi wata yarinya ta fito za ta tsallaka titi ya ganta tamiru ya cika amma ya dawo zai tambayi gidan yarinyar nan yarinyar nan da ya kau dawo bayan kwana uku ya zo nan wurin ya tsaya ga wasu mutane zo ne fa sai samu sai ce da Allah sai hakuri jiya ne zan kwana uku nan na wuce nan gota ne ran Allah ko daga nan wurin ga kamannin ta ga kamannin ta mutane da suka shiru suka ce ta ba wanda sai kama da sifan da ya sai gidan wani ka je ka tambaya sai ka gidan su sai dai gidan ne ya sallama baban ne ya fito ya ce mai kaji kaji kaji ya ce ko an yi mata miji sai na so a bashi izini aka ce an bashi izini a takaice dai suka zo suna ta ya'ya tare ka kalli yadda Allah ya shirya wucewa fa zai da mota amma ka kaddar ita ta fito daga gida daidai ta je kawo wurin kuma har ya wuce aka sa mai ya ganta ta nan wurin dalilin ta zo ta zama uwa ƴaƴan shi ya ka gani kamar haka arziki yake ka wuce ya tafo ku hannu ka samu wani ya wuce bai samu ba wani ya wuce bai samu ba wani kai in ka zo wurin kawai ka samu tun da kana yaro kuma kake ganin haka ka je jefan mangoro ka ga wani mangoro can duk kowa ya wuce bai ma gan shi ba kai kuma ka zo ko kuma ku taru wannan ya dau dutse ya auna mai wannan ya dau dutse ya auna mai kai da Allah ya sa naka ne in ka auna mai sai ya kasa rubutum kawai a zuwa ce kawai ka kwasa kai kaman sauran duk wasu ma sun wuce wani har saman ya hau ya sauko duk bai gan shi ba saboda ba na shi bane dan misali kawai na bayar da sauran abubuwa kuma kowa ya auna fakisu auna da yawa kasuwa haka take wani zai zo ya ki kullewa ya ki zuwa juma'a ya je shi kaza sai an rage minti goma ya hau wani dan mashin mota gare amma yanzu ya samu wani mashin saboda zuwa juma'a ya kukkuka da gudun tsaya ya je ya samu raka daya kuma tun da aka tafi aka bar shurin bai sayar ba bai komi ba yana dai lallasa wai sai yana zaune yana jiran wani zai zo shi kuma wanda ya tafi masallaci tun karfe goma ya dawo ya zo ya bude sai wani ya zo ya ce tuntuni ne tunanin in zo ne tunanin ka je masallaci yanzu na zo kuma ina ta jiran ka yanzu ka zo wurin ka na zo duk ga masu saura bin bude ya sa bai je can ba wannan sai yanka zo za su gane wannan sai ya zo wurin ka wata kila kai cinikin da tun da safe wanda ke nan shi bai yi ba ko kuma in ya ga dama kai cinikin da yawa ka ki zuwa masallacin kai ciniki kai ciniki ka cika akwatin kudin ka da ciniki shi kuma wannan ya zo ya cinikin dubu goma shi kuma a rike mai matsala illa in ya tafi gida ya sai biredi ya je kwana bakwai gidan shi ba matsala kai kuma a turo ba matsalar da sai ka cinye wannan cinikin a kai rance auren mumkin yana faruwa ta to da haka me zai sa mutum ba zai kyale komai da Allah ba duk wayanka sai cikin wayan in ba sa'a ba ka zo ko da da hausa da ake cewa tsuntsu mai wayo in tarko ya tashi kama shi a wuya ba kafa ba ba a wuya ake zarge shi da tarko daga nan sai lahira mai wayo kenan wanda zai fi koma daga gefe dan taka da koma taka mu mun yi tarkon mun gani ma mun kamo shi wata rana da muka ga wani kanari sai da muka wuce marawan sai da muka wuce binnin yaro kuma muka damko shi kuma ya mutu nan an juya ta banza a kafa tun daga nan abin yaro a kafa muka danko shi saboda yana yana yana bugawa yayi tsaya ya buga duk sai da ya buge kanarin mu wasu ma za su mutu saboda kuma yana waje muka ce sai mun bi shi mun kamo shi har cikin dajin binin yaro ko muka danko shi amma bai zo gida ba ya mutu mun sha shi kawza kada ba abu gada mun gani cikin daji za ka je tarko in ka je tarko wannan na yagos bai tsin nan kace ganin wurin da tarko in ka sa tarko lokaci sai ka sa ma wani tsuntsun tarko kwana uku kana mai tarko in ba sa ba sai zaka damkai wayan bala'in sa amma wallahi ranan in tarko ya tafkai domin tarkon na iya har mai shida da sama da kasa in ya hau ta sama ta kasa ya sulle ya duro kasa sai na damkai amma wani kafin ya zo gida ya mutu ya cuya an cuya kuma ya mutu duk wayan sa sai mun kama shi lafiya sai mai kwana bakwai muna bi kuma san kamo shi muka kamo shi kuma ba za a bai mu amma wani kai sa a kawai malam ya zo wannan kadan sai kawai da ka kai gaji malam sai ki kudi yana bugawa sosai ina ina lokaci yana ba zai kai kawai ka zo ka ga waye su su ka ga waye wane ne malam ka tsaya kalle su da kyau malam na tunan taushi ne يأتيك بالأرزاق حيث من حيث لا تدري يتي كيف تخاف الفقر والله رازقه يا يا ما ذاك لك صوران تلوتي باين الله نمي أذرتاوا ka dubi fa in Allah ya ga dama yana ruwa har a daji kai sai kaga kamar ma ba amfanin ruwa saboda mai kayan ne ya nuna ma duk dajin nan yana da tsarin da yake ko kai kana ganin me yasa ake ruwan shi ya san me yasa akwai wasu da yake so su ma su ci arziki a dajin kai ba su san su ba sai baka ganin su cikin garin ma in yana zuba ruwa wani lokaci sai ka ji kai a ganin ka a tsaya shi kuma ya san bai kai inda za a tsaya ba akwai fa'ida akwai waɗanda ba su samu ba ko waɗanda ake so sawa ba nan su wata rana na fito ina kan mashin ana goye da ni a kan mashin sai buji irin hazo din nan yayi da yawa sai na ce kai wannan shine yanayin da ba ni so hancin ka ka dai ga hazo radda ya aka fara gashin kai in baka za hula bai kama za hulan nan inda ya rage ne sai gudu gudu da na ce ni yanayin da ba na so kenan sai kawai mai mashin din da cije ne ya ce da Allah wannan maganar ta ka kaka ƙara yin ta saboda idan masu ne noman alkama suka ji wannan maganar sai sun tsine ma su addu'a suke yi Allah ya kawo wannan lokacin domin in ba a yi wannan bujin da hazon nan da rafan nan ba su kuma ba za su samu amfanin alkama za ta lalace har addu'a suke kamar yadda ka san ana yin roƙon ruwan in babu to haka in ba hazo suke addu'a su kuma su ma su roƙi Allah Allah ya kawo wannan bujin dan da shi ne alkama take yi ta kuma to ga wake in ba rafa da wake ba zai ba akwai hikima ko babu haka ko kai baka san ta ba ka bari kawai duk abin da kaga Allah ya yi kakkai ma Allah shi so nawa yanzu ko a wannan yanayin hanni wataƙila da kai da ke sai mutum ya ce ruwa ya wuce sai kaga an ƙaro an ƙare in aka ɗauki kwanaki sai ka ɗauka ruwan ya ƙare sai a ƙare wannan kadai ya isa kai shuru ta ce abin nan bari mu daina shi shuru kuma nan muka karanta da ku cewa wani bawa ya zo ya ce kai an yi mafarki an gan shi aka ce ya kace ya ce na ga haza na ga masifa wadda amma dai daga ba Allah ya maka kuwa amma na ga bala'i aka ce to malam menene ya ce bala'in da na gani ya ce lokacin da ake zafi sai mu ce zafi nan tambayi mutum sai ya ce zafi ko ko ya ce ya zafi ko ya ce ya sanyi ya ce wannan sai da aka tambaye ni aka ce ina ruwanka da kake cewa ina zafi da zafi ina ruwanka da kake cewa ina da sanyi ya ce wanda ya bi man tsanani shine wata magana da na taba faɗi an daɗe ba a yi ruwa ba sai na ce yanzu bayan Allah ba abin da suke bukata sai ruwa shine Allah ya ce ina ruwa kai ka fi ni sanin bayi na har da kace abin da yafi dacewa da su ai ruwa ina ruwanka kai ne ka fi ni sanin bayi na akai na da zaka ce ruwa yafi dacewa da su wai ga ma ruwa yafi dacewa da su dan haka jama'a abin da nake so na in an yi zafi mu ce alhamdulillah in an yi zafi duk wanda yanayin da ya zo mu ce alhamdulillah hikiman da ke ciki shi kadai sani in an yi ruwa alhamdulillah in ba a yi ba shi ma haka duk abin da ya yi akwai hikima ciki ba yadda za a yi so kanmu kamar yadda yake son mu don haka son da yake mana ya ga wanda muke na kanmu don haka duk abin da ya yi mana maslaha ce duk abin da ya mana akwai maslaha ce ko halin da muke cikin nan maslahohi ne shi kadai ya san hikimar da take ciki musallama ma Allah mu mu yi abin da aka samu sauran abin da ya rage mu ban masa mu tuba mu tuba daga zunuban mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine mafita kawai ni a fahimta ta kaifa tafafu al-faqra wallahu raziqu ya kake tsoron talauci bayan Allah ne mai azurtawa faqad razaqa at-tayra Allah shi ya azurta kifi tsuntsu wal huta da kuma kifi fil bahri a teku kuma a teku idan tsuntsun ya zo shi ma ya dauki wani kifin ya ci shi ma wani ya daukai can wannan ya dau wannan wannan ya dau wannan wata rana a hade suna ta rayuwarsu ba sa jin komi har in sun zo ɗiba su ruwa sun su mun karanta annabi isa alaihi salatu wassalam aka ce wata rana yana tafiya kuma ku kalli annabi isa duk inda za ya suna tare da jibril aka ce amma baya ma ɗaukar guzurin abin da zai ci kuma ya daina haka ne wata rana suna rike da gora suka je wani wuri suka samu ruwa sai ya bayan sun sha sai ya ɗauko goran shi kuma zai ɗiba sai ya ga tsuntsu shi kuma tsuntsu ya zo da bakin shi kawai ya warta kawai ya ce kuna ɗaukar mana hankali ba menene ka aka yi to ba shi kenan ba sai ya shuru kawai sai an gama sai kuma a zo ana karatu ko ko kudin za su za su magana sai kai ka ɗauka a ana magana a bar duniyar kai ka dawo ka ɓata mana abu sai kawai ya zo ya kalli wannan wannan tsuntsun nan ya zo kawai ya samu ruwa ya yi fiyo da bakinsa ya wuce ce a ce tsuntsu ya fi mai yadda da Allah kaga tsuntsun nan ya ɗiba ne daidai bukata shi ya san Allah zai ba shi wani in lokacin bukata ya sannan sai ɗau goron ne fika shi da ƙasa ko shi mutafi ya tafiyarsa yanzu mu ku auna kana da abin da za ka ci yau kana da abin da za ka ci gobe wataƙila ma wasu na har ya kai sati amma mutum in ya zauna ya fara kuka kai ka ce Allah bai taɓa masa komi ba wani shi bai da abincin a gida amma da kuɗi a jibin shi ya ci da safe ya ci da rana kuma da ranar sai da ya zaɓi abin da ke so ya ci shinkafa wani da ganye da nama har da kwalban lemu matasan nan yawanci su suna cin abinci a kasu sai sun haɗa da kwalban lemu ko shayi mutum ya ci da safe ya ci da rana wani hawayo yake yi in ma yana da mata abin da ke gidan ya ci ya ce shi sai ya je kasuwa zai karya so yake je kasuwa ya haɗi sosai ya sha ya ci indomi ya ci biredi ya ci kwai ya ci wane ne ko ya ce mai nema in bai ci ba wata sai a nemo shi to da ka sai ya yi kam da yamma ya ƙara da daddare ya ƙara sannan ya je gida kuma ya ƙara amma in ya gama din ne lallata ya ce ka halin da muke cikin ƙasar nan mu ba san inda za mu ba a ɗauke mu a sa cikin taurari wani zuwa ya yi kukan talauci aka tambaye shi kana da mata ya ce yana da gida kana da gidan da za ka kwana ya ce yana da inda yake kwana ya ce ashe kai ashe kai mawadaci ne bayan nan sai ƙara cewa ma yana da bawa sai ce ashe kai sarki ne to me kake nema kuma yanzu Abu Dharr al-Ghifari abu uku ya lissafa yace duniyar nan manzon Allah mun yi da shi cewa ba za mu damu da ita ba za mu jefe sai gefen ta amma yanzu mun kankame ta yayi ta kuka a kace mun mu ga komai ba a wurin kai ce ku ne ba ku gani ba ni na gani to me gare ka yace ina da riga biyu guda ɗaya ina sawa kullum guda ɗaya na koye ina sa ranar juma da ranar idi ya ce ina da jakin da nike hawa ga takobina ga akuyata da nike tatsa ya ce me ake nema a ɗan duniya ban samu ba duk wanda za ka ce mai nemi duniya menene ya wuce nan da ban hana wani ban debo ba ya ta kuka sa'ad bin ubada aka aka aka aka da shi to duba to auna duka ba ta akai ba a cikin wani hali ba amma dai wala in shakartum la azidannakum mu gode godiya ita take tsare abin da ka samu ita ke sa in an zo rabon wanda da baka da shi a raba da kai to kuma arziki ya zama wurin Allah wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin wanda ya tsammanin arziki zai zo ne da karfi in kana da karfi ka samu ha ma akalal usfuru shay'an ma annafri da tsuntsu dan kanaitan wannan tsuntsu dan kamar badda wannan yar saddan nan to da bata ci abinci ba tare da mikiya da bata ci abinci tare da shaho ba amma ko za ka ga sun taru wannan na ci wannan na ci inda karfi ne ba zai kore su ba ko ya hana su samu su ma ya fito in kunta idza kunta fi ni'matin far'uha far'aha فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم إذا كنت في نعمة فرعها إذا أركنا تكون وتنئمة نعمة ركيتا تريتا فإن المعاصي تزيل النعم دومين ذنوبي sabo yana raba mutane da ni'ima sakon nan shi kai shi yasa muke cikin halin da muke ciki da ba haka ake ba ana cikin ni'ima kowa nan wanda suka girma sai ya je shekara da can in ka rike kaza ka je kasuwa ba ka iya dauko abin da zaka dauko yanzu ko ka rike leda cike da abin nan ka je ka dawo da abin da zaka so a leda to ka ji ko to kuma ya kake kwaso kaya sannan to sai da ya fara aiki yace 149 albashin shi 149 albashi ko ni nan ma da ba dade ba ba dade ba ba dade ba ina jin sadda na fara aiki a kamfani naira 60 ne albashi na aka da aka tsara min an gana iya aiki aka ce an tsara min har ƙari babban ƙari naira 20 da aka je ofisin sai da shi ma wanda admin sai da ya tambaya me aka yi haka aka samu ƙarin har naira 20 a lokaci guda naira 20 naira 80 kuma ciki zan yi duk abin da zan yi a wata hidimomina in hau mashin na haya in biya a kai ni a dawo da ni a kai ni a dawo da ni inda nake koyarwa duka a ta yawo da ni akan mashin duka a gawa kuɗi na ranar na aje na rage na ragewa aka da kuma naira ɗari aka kawo ɗari da ashirin aka kawo ɗari da tamanin aka yi da tafiya nan nan abin nan kenan kusa kusa ba wanda shi to in ka tsaya kana kallon waɗannan abubuwan kowa zai ta bada labarin sa in aka yi wanda suka dade kuma suka fara magana amma ni kaina na san sadda ake zuwa kasuwa da sulle wallahi ba kai saka dauko mangoro bai ka so ka so shi da ko ba kai sa sai a tsoro kan da da da da da da sulle mangoro buhu ta to auna wadawin na abu kama zo da yawa mashin concord din nan na tattar da yana sai mashin wannan katon cd din nan na da mashin din nan ina jin dukkan da aka sayo shi har da takardun shi wasu kai dubu ɗaya ba dari dari dari tara da wani abu ne ina tsammanin lokacin aka sayo shi naira dari tara da wasu dari ba su kai dubu ba su lai abin nan ba haka aka sayo shi har da takardu har da abin nan to ke ta kau naira sittin na san da ake sai da shi naira sittin to balle wasu suka ce fijo kuma dubu sabuwa gargale da ta dubu hudu fijo a haka da waje a ai kai wai wajen da kalla wala kuma mama ibrahim kira kalla fijo wannan sabuwa gargale da dubu hudu dubu ku ne ma ko to kaji ma eh kaji ko kaji ma wanda suka sa abin dubu uku fijo sabuwa gar da ledar ta komai testing test in an so har sai ka sai an sa mata wani abu ja a jikinta ana ta testing testing testing kai wata kaji guda kana yawo ba sa nan ba ba testing shi ma ba jikin da an so ba a sa mai nan ba sai mutum ya sa wannan testing din ja kamar yadda ake sa lana din nan to haka testing din daga wurin suke baka abin kamar kalo testing kawai kai ta ba shi da bum bum bum bum ana testing testing ake eh bai kai dubu ɗaya ba ba keke ko naira ta duk biya na sa ina gani sannan keke ai a sai baki a sai rai wannan farin shi ya kuma ya tsada shi ma dukan shi duka fanyi sal din nan aka ake so shi da naira na mun gani to balle a akuya ko bunsu katon bunsu ko katon rago hawa gidan mu za ka da shi kai ka'ida mun sha ba zai kai ba maki ba duk mun gani mu ma ke nan ni ba ni ma ne wanda wanda suka wuce ni su su sai sun faɗi nasu ma sai kata mamaki a nan ƙasa aka yi kuma wannan wutan nan na daga gani wannan wutan da in za a ɗauke ta sai an yi kwana biyu ko kwana uku ana sanarwa da man sanar wannan da gidan rediyo so sai ana sanar da mutanen wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza za a ɗauke wuta a yi kwana biyu wuni awa biyu daga sha biyu zuwa karfe biyu na rana ana ba da hakuri duk rashin daɗin da zai haifar ana ba da hakuri ai ta sanarwa ai ta sanarwa haka ruwan famfo shi ma sai an ta sanarwa mutanen unguwa kaza mutanen unguwa kaza ana sanar da su za a ɗauke ruwa za a yi awa biyu ba ruwa a yi hakuri gyare-gyare za a yi saboda abin rashin jin daɗin da abin da zai haifar yanzu a ne ko gidan gwamnati ba a sanar da za a ɗauke ta sai da in sun ɗauke a janareto dan ba ya tashi kawai ta ke kama aiki amma ba a gaya masa za a ɗauke to kaji kaji fara shugaban kasa ma akwai bajetin diesel so da hasken sai sun dauke ta ko za ga musu ba za ka san rufa na biyu a ce za a dauke ba sai dai kawai sun yi standby da an dauke a maido to wata ranko sai sun fara ba wuta in bai sa'a ba tunda ana iya zuwa tun dai generator ne bai da kwaf a zo ta da shi malam wani abu ai ta bawa ya kita shi sai dai za sai dai suna da suna da sai lula za su wannan sola shikenan aita aita tende tende wannan ya dauka wannan ya dauka saboda kada a gani amma dai an san akwai matsala to wanda ma gaba ɗaya har ƙarshen kololuwan ba fita daga matsala ba kai yaushe kake tsammanin ka fita daga ciki babbar da kawai kai aiki yadda za ka fita in ran da ka fita daga duniyar nan ya zama kun yi ban kwana kai da ita ka shiga nasara ta shi ke nan shine hutun mu wallahi ba ka ba za ka fita daga matsala ba kuma auna ka gani auna to saboda haka yake cewa wannan wadawim alaiha bi shukril ila ka dawwama cikin ni'imar nan amma da gode ma Allah fa innal ilaha sari'un niqam domin Allah mai saurin azaba ne mane kama da alamaliki Allah duk mutumin da ya dogara a dukiyarsa ha za ta koma kaɗan sai koma ba kowa ba sai za ta koma ba komi ba wa mane kama da ala sultanihi zalla duk wanda ya dogara akan mulkinsa sai ya kaskanta ya dogara ga Allah wa man i'tamada ala aqlihi ikhtalla duk wanda ya dogara akan wayansa sai ya sai za ka kwarkwace wannan hankalin naka da kake ganin kai kana da wani super genius wata rana sai ka kwarkwace wa man ya'tamada ala ilmihi dhalla duk wanda ya dogara kan ilimin sa cewa wai shi shi ya san komai ya bata wa man ya'tamada ala an-nasi balla duk wanda ya dogara ga mutane sai ya kosa wata rana sai sun baka haushi wa man ya'tamada ala Allah wanda ko ya dogara ga Allah fala qalla wala talla wala talla wala dalla wala malla za a rike wannan ya kamata a rike wanda ko ya dogara ga Allah man ya'tamada ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fala qalla ba yadda za a yi kaskanta ya koma karami ba zai yiwu ba wala zalla ba zai tozarta ba wala talla kwakwalwar ba za ta safarkwace ba sai dai ya ƙara kwayo wala balla ba zai bata ba wala malla sannan ba zai kosa ba ba zai ji ya damu ba ka wasu baiti nan guje guje kuji yadda muka yi magana kamar wancan tsuntsun da yake abin nan din sai dai ba ku da shi amma ni ne da ku bari kawai kuji lillahi fil afati ayatu ai ko liman a ko liman ammalaha ai huwa ma ilaihi hadaka idan mutum aka ce lillahi al-ayat fil afaq Allah tabaraka wa ta'ala yana da ayoyi abubuwan lura in ka kalle su a sama in ka tsaya li kulli duk wanda la kulli amalaha duk wanda ya lura da su duk wanda ya tsaya lura da su to za ka tsaya ka gani abin nan din su ya ina fata gane aqallu ma huwa ilayhi ahdaka amma mafi karancin abin da ka shirye da kai akwai ayoyi da yawa da yawa a doron amma mafi karanci sune wanda ka gano amma in ba ka wanda za ka gano su duka abin suna da yawa wala'alla ma fi nafsi min ayatihi idan ka tsaya ka kalli abin da ke cikin ranka kawai ka tsaya ka kalli ayoyin ayoyi da jikinka ma kawai za ka ga ajabun ubadu wannan ajabun ujabun law tara aynaka zaka ga abubuwan ban mamaki da idanunka na kallo ka tsaya ka kalli jikinka kawai ka gani in ka tsaya zaka ga abubuwan lura da kyau ka duba alkaunu maskunun bi asrarin idan ka kalli sama zaka ganta tana nan cike da abubuwa wanda ba san ya kasu ba sai dai wani ya kullo wani bai kullo ba sannan wa idha ahawalta wa idha hawalta ai tafsiran laha ayaka idan ka tsaya ka ce sai ka gano abubuwan da ke cikin saman nan sai ka gani ba ka iya gano iyakarsu ya ce kul lissabi lura ce ma likita ta khattafatu yadun rada wanda mutuwa ta zo dungure shi ko wata masifa ta kamo shi ka ce mashi ya mudawiyal amradi man adraka ya kai mai warkar da mutane yanzu likita ina aka kai masa masu jiya tambaye shi ka ce ya aka yi ka gano ko ya aka yi kake aikin wannan abun nan tambaye shi kullil maridi naja wa ufi ba'dama ay ajjazat fununu tibb man afaka ce malik wanda yake da ciwo wanda ba shi da lafiya idan har Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi ya kubuta da zaka tambaye bayan wani ma sai likitocin sun yi sun yi sun yi sun kasa a sun sallamo shi an dawo da shi gida sai warki to da zaka tambaye shi kace wa ya warkar da kai wa zai gaya ma kulli sahihi sai ma mai da lafiya lau shi kuma mata la min illati wanda shi kuma ya mutu ba nan da muka yi magana ma cewa so nawa kake ganin mutum yana lafiya lau shi ya je jiya kuma mai jiya ya mutu shi mara lafiya mutum ya dade da ciwo shi kuma wannan bai ciwon bai mutu shi kuma bai ciwo ya rayu to yanzu da zaka samu wanda yake mara lafiya mai lafiya lau sai ya mutu da zaka samu dama ka tambaye shi ka ce ya haka ya mutu bai da komi amma ya mutu kwana ya kare ka ce mai ya sahihun ai bil munaya ai da haka ya kai wanda kake lafiya kai kuma me yasa mutuwa ta zo bata taba ka ba wanda bai da lafiya me yasa mutuwa ta zo bata taba ka ba kuma ta taba wanda yake lafiya lau da zai ce ma bal sa'il al'ama ai ai khata wasat az-zihab tambayi makahu wanda ke tafiya take cinkoso ka tsaya wata rana ka kalli makahu da za ka tsaya kalli makaho yana tahowa yana tahowa sai ka ga wani rami ko ga wani hadari yana zuwa wurin sai ka ga yayi haka ko yayi haka ya aka ya gani ya kauce ko ku lura ba ga wannan ba wata rana in ba isa ba sai ka ce kai mutum na ce yana gani bai gani mai gadin shi ne ya sa mai tsaron shi ne da ya zo wurin ya sanar da shi a zuciya shi cewa akwai hadari nan ya dama ko ya hagu sai ya dama sai hagu bilaf idanun bai karo ba bai karo da komai ba ka ce mai ya ama ai ya aka yi ya kudu fasaha wane ne man ya kudu fasaha wane ne yake saita ka ne kake tafiya sai ba ka amsa bal sa'ilul basir tambayi shi ma mai ganin kana ya hazaru hufratan wanda ke tsoron ya fada zuwa tsani fa hawariha man dallari ahwaka shi gashi mai ido makaho yana tafiya a hanya ga rami bai fada ba kuma ka ga mai ido shi kuma ya fada rami in ka tambaye ka ce ya aka ya fada ne zai ce ma ya ce saboda bai gani kuma ka taba gani ba akwai ramin a zo wannan ya zo ya ga ramin ya haka wannan in ma ana tuki wannan ya zo ya ga ramin ya haka wannan ya zo ya ga ramin ya haka kai ko in ka zo ka ji ramin kai ka je ka cus ciki ka fada wani ramin ba ta san da shi sai bayan ka fada ka ci inna ramin nan na fasan da shi ina zuci zuci in na zo wurin in dama ko in na zo in yi gaba amma yanzu ba ka zabta lafi saboda baka da kamar kai makaho ne babu bal shine ke wasalil janina tambayi jinjiri shi ma ya ishu ma'zulan bila ra'in wa mar'an man dalladhi yar'aka kallima cikin jinjiri da yake cikin ciki yana can ciki shi kadai ita kanta maman bata san wane ne ciki ba bata sani ba sai ran sai za ta ga wani lokaci mace idan ta zo haihuwa ko da mutuwa za ta yi tana so ta ga wannan dan kwanaki aka yi maganar cewa wata sun yi ta kuka a asibiti sun yi ta kuka da likitan da nasin da wane ne duk sun yi kuka aka zo aka ce mata aiki za a yi maki yanzu da za ki haihu amma gaskiyar magana sai an rasa ɗaya a cikin ku ko dai a rasa jaririn ke ki rayu ko ke a rasa ki jaririn ya rayu sai ta ce a rasa ta jaririn ya rayu amma ita abu sai take so likitan nan yayi mata aka ce menene ta ce masu idan Allah ya sa ta haihu tana cikin wannan halin a zo mata da jaririn ta shaki kamshi shi kawai daga nan ta mutu ta yadda tunda dai mutuwa za ta yi amma tana so kada ta mutu ba ta shaki jaririn nan ba aka ce za a yi mata da ta zo ko haka din aka yi aka ɗauko jaririn tana shaka shi ta ce ga garin kunan ta mutu shine suka yi ta kuka da likitan da nasu suka yi ta kuka an gaya mata an ce ana so ɗayan ku ne ba da za a yi kudika sai dai in an raba ki da jaririn nan shi ya rayu ko ke ki mutu tace shi ya mutu ita ta mutu amma ita tana so a yi mata alfarma sai ta shaki kamshin jariri saboda bata san shi ba na so ta ji kamshin shi kafin ta mutu haka kuma aka yi kauna to lokacin da jaririn nan yake wane ne ke kulawa da shi wake shayar da shi wake ciyar da shi duka a cikin nan kuma in ya fito daga cikin nan daga sanda ya fito abincinsa ya canza daga wanda yake ci lokacin da yake ciki waye masa wannan hidima wa idha wa idha tara al usban idan kaga maciji shi kuma yanfusu thummahu fasalhu kaga yana tofar da dafin nan tambaye shi man ya qurbanu bis sumumi ashaka ya kai maciji wa ya cika ka da wannan dafin ka duba dafin a cikin shi yake shi amma in ya feso ma wani to me yasa shi da yake cikin shi bai kashe shi ba ka ce mai waya cika ma ciki da dafi was'alhu kaifa ta'ishu ya tawban ka tambaye shi wai kai ya kake rayuwa au tahya kuma kake rayuwa ka kana jin daɗi wa hadha summu yamla'u faka bayan wannan dafi na cike da bakin ka har kana ta bakin ka yake biyowa ka fesa ma wasu amma kai dafin bai ma kure ba kuma ya illanta wasu ya haka kake rayuwa sai ba ka amsa sai ma haka Allah ya samu was'al butunan nahli kaifa tafatarat ka je ka tambayi zuma yadda take fitar da wannan zuman kaifa taqatarat shuhdan yadda take fitar da wannan sanka sankan ruwan wa kulli shuhdi ka ce ma wannan zuman asalin zuman nan ka wannan abin da ake dauko ya ake ce miki da Hausa sankan ko na zuman nan man hallaka ya aka ka zama mai zaki tambaye shi sai su baka amsa duk in ka tsaya za su baka amsa kowa sai ya ce ma Allah saboda sun san Allah zuma ta san Allah fiye da mu saboda haka in ka tambaye ta za ta ce kai bal salil labana tambayi nono wannan nonon da ke fitowa fari tas al musaffa wanda muke ganin shi fari tas din nan ay min bayni farasin wa dami wanda yana fitowa ne tsakanin tashi ka tumbi da jini man zallabi saffaka waya mai da kai fari tas da aka ka zama fari tas sai maka alsa wa idza ra'aita an-nakhla sannan idan ka ga dabino shi kuma dabinon nan mashhuqatun nawa ya fasa wannan ka duje da kauri wannan kwallon dabino yake da karfi idan dabino ka sa shi ka sa shi a hakorin ka ce ka fasa shi ka gani amma idan ka dauke ka rufe shi a kasa sai ga dabinon shi ya ya faso wannan abun ya fito tambaye shi ka ce ya nakhlu ya kai wannan dabino man shaqqa nawaka wane ne ya fito maka wannan kwallon ka furma shi ka fito wa idza ra'aita al yada ai ko wa idza ra'aita al badra yasri nashiran idan ka ga wata farin wata da ran da ya fara fitowa ka ga yadda yake in ya dau lokaci ya koma ya haska gari kaga ko ina ya dauki haske tambaye shi anwaru fasalhu man asraka ka cewa ke tafiyar da kai haka zo kai wannan haske zai baka amsa wa idza ra'aita annara shabba lahibuha idan kaga wuta ta yi da wanda ya zauna kawai ya san itaciyar da ake balla a zo a yi itaciya ce amma a burka ta kama wuta idan yadda ta kullu da wutan nan ta ji daji kaga ta kama da za ka tambaye ta fas'alil lahiban nari man aurata ka ce ma wannan abin nan mutum waye kunna ka ka ta baka amsa wa idza tara wa wa tara al-jabal al-asham ay manatih ko manatihan idan ka ga dutse katon dutse tsauni gundume ne sirke ke in kana so yanzu biya in ka tafi Abuja ka tambayi wancan dutsen kima sahabi gashi nan yayi kololuwa kamar zai tafo taura abin nan ba wasama gizagizai fasalhu man absaka cewa ya kafe shi a nan wurin bai tafiya bai rushe ba kuma yana nan tsaye ya dan fito lillahi fil afaqi ayatu dan haka dole mu tsaya mu ga kallo mu ne yan adam ya kamata mu tunani in ka tsaya ka kalli sararin duniya za ka ga ayoyi daban-daban to yi amfani da su kai wa'azi ka wa'azu la'alla aqalluha wa ma ilayhi hadaka zai yi mafi karanci kuma su ne wanda muka sani shine wanda aka sanar da mu amma suna da yawa sannan ba haka nan ko wala'alla ma fi nafsi min ayatihi zai yi abin da ke cikin rai kuma na ayoyinsa ajabun ujabun law tara aynaka akwai abubuwan ban mamaki da idanun kana gani da duk ayoyi muke gani na mamakin ya isa kawai wanda aka so mu gane su muke ganewa ya fito al-khatima wa Allah husnaha limannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi littafi ya kare malam ya rufe da waɗannan ayoyi sai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya na Allah ne wayan tubidu ma fi anfusikum aw tukfu idan kuka bayyana abin da ke cikin rayukan ku ko kuka boye yuhasibukum bihi Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai muku hisabi da shi wannan sai sa sabai suka dima wuce suka ce to ba wanda zai shiga aljanna aka ce a a ga ga sauki nan wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah tabaraka wa ta'ala ya gafara ga wanda ya ga dama ya azabtar da wanda ya ga dama والله على كل شيء قدير الله ما يكوني أكن قومي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون manzon Allah manzo manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi daga ubangijinsa haka nan muminai ma sun yi imani kullun amana billah kowa daga cikin su ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wannan dole ne mutum ya samu imani da Allah ya yake ba wai kawai mutum ya ce ya yi imani da Allah balle tattafai ne aka rubuta har guda shida akan wannan imanun billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan wal qadar khairihi wa sharri dukka littafi shida arkanin iman din nan guda shida akwai littafi akan su da aka rubuta dole ne mutum yana so ya zauna lafiya ya ne su yadda zai iya koya in ka san ka imani suka ki mala'ikun nan ka san su wane ne da ne aka halitta su me inda muka yi daidai da su me inda muka bambanta da mu da su shine ka imani da su sannan ka san guda goma a ciki ko guda sama da goma dan Sheikh Al-Adzairi cikin aqidatul mu'min ya kawo fiye da goma waɗanda ake so a sani bayan ka san waɗannan goma Jibril Mika'il Israfil da sauransu goma sannan ka zo ka san hamalatul arshi guda hudu ne a yanzu in an zo ranar kiyama su takwas duk sai ka san su duk wannan ya kawo su a cikin aqidatul mu'min kuma ku ji aqidatul mu'min wanda ya zama dole mu'mini ya sani kuma kada mu manta da muka karanta nida'atul rahman nashi sai da yayi wasiya mala bakar ko yace ina ma musulmin duniya wasiya ni ne Allah ya bani wata dama da Allah ya man kyauta ina kiran ku daga cikin raudatun nabi sallallahu alaihi wa sallam ina kira ga duk duniya ina kiran musulmai lokacin da agogon duniya ya buga yace an daina aiki to kai kuma buga agogonka na lahira idan rana za ta faɗi sadda mutane suka tsaye da aiki kai kuma ruga cikin ɗakin mai rahma a wannan lokacin da kai da iyalanka shi yasa muke neman mu kafa ne inda za mu iya zuwa da mu da iyalanmu yace in ma wata ƙasa ka je da magariba ta matso nemi ina ne masallacin da mutane ke zuwa cikin masallaci bayan magariba har su yi isha'i suna ciki ba su je ko ina ba suna na cikin masallaci yace saboda ni saboda na rubuta muku wasu littattafai wanda ba dan suna nawa ba sai dan amfanin da ke cikin su ina da yaƙini duk mutumin da ya bi littattafan nan to zai zama ya san abin da ake so a sani a addininsa kuma ya kama hanyar da zai tsira a lahira da izinillah haka ne ko ya kawo littattafan nan ya ce ga sunan na yi maku saboda ku na yi na yi maku min haji muslim na yi maku wannan da muke magana idan atu rahman da halil iman na yi maku aqidatul mu'min na yi maku hadal habib sallallahu alaihi wa sallam yace na yi maku baitul menene almasjid wa baitul muslim sai ɗaya na manta eh aifar tafatir wanda ne muku na tafsirin alqur'ani yace waɗannan littattafan bai kamata a ce a gidan wani musulmi babu su ba dan suna nawa ba sai dan na sa abin da ke ciki in dai mutum ya rike abin da ke cikin su yayi ta bibiya a masallatai aka koya mai littattafan nan ko shi ya karanta da kai sai iya ina sa ran ina ba ku ilin bi iznillahi mutum zai jira lakara haka yace in kana so ka samu ne da aka ba a nan yayi kiran yana na ciki sai magana kuma ga littattafan nan suna nan la ya kaya zamu ya za'i da ne ba za san karatu dalilai da yawa za su ga suna suna suna suna ga wa mutane kowa ya ta faɗin dalilai babban masifan yau mutum ya ta faɗin dalilai yana cewa shi gaskiya yake da su da yake faɗi kuma ranar lahira in ya je ga gaskiya shi da kai shi ya zare su ya ce duk ƙarya yi to shine babban masifa to zai taba kai shi uzuri a nan da uzuri da wanda ba uzuri ba kowane uzuri ne amma wallahi idan aka je lahira lokacin da za a je a hisabin nan mutum shi da kai shi zai karya da kai shi duk abin da ya kawo a matsayin uzuri ba uzuri ba shi da kanshi ya fasa ba zai bari ba kariya ne saboda haka wannan shi ne la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanni saboda haka musulmi mu duk mun yi imani da manzannin Allah wanda aka ambata su cikin alqur'ani da waɗanda ma aka faɗi da waɗanda ba faɗi ba tunda an ce minhum man qasasnahu alai wa minhum man lam naqsusum alai da haka da wanda aka ambato da wanda mun yi wato shine ake ce wannan jumlatan wa tafsilan kenan a dunkule mun yi imani da annaba da manzannin Allah a tafsir wanda aka faɗa ashirin da biyar ko duk mun yadda su yadda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani amanna wa qalu sami'na suka ce to mun ji mun bi shine mafita wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir muna neman gafaran ka ya ubangiji makoma gaba ɗaya wurin ka take la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai dora mare sai abin da take iyawa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rai tana da abin da ta yi aikata na alkhairi tana da kuma nauyin da ta dauko makanta na sharri rabbana la tu'akhizna ya Allah kada ka kama mu in nasina aw akhtana in muka manta ko muka yi kuskure rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana wani nauyi wanda zai wahalar da mu kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora shi akan waɗanda suka wuce domin an ba su ayyukan da ba mu iyawa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah kada ka dora mana abin da bamu da iko akai wa'fu anna ya Allah kai mana afwa sallana ya Allah ka dukan mu warhamna anta maulana kai ne majibincin mu fansurna ala alqawmi alkafir ya Allah ka taimake mu kan mutane kafirai wannan kuma littafi ya kare sai bayanan waɗannan da kanku za ku gani an yi bayanan yadda za ka yi wasiyya in ka ga dama ka nemi wani littafi ka zana shi kamar haka in ka ga dama yadda ka karanta littafin sai ka mai ɗaukai shi ne littafin wasiyya in ka ga dama ka rubuta ta a ciki ka aji ka boye littafin ka aji ko yaushe in ka zo ka sa abin da ka ce ku duba can farko da ya magana sai ya ce bayanu bi kulli ma alayya nan bayani ne na duk abin da ke kan mutum na bashi da shi zaka fara min juyuni lil akhari na mutane sai ka ɗauki kaskala abin nan na farko date kwanan wata a tarihi sai ka sa na biyu sahibu dai wanda ke bin ka bashi na uku almablak nawa ne bashi na hudu na uku kalan bashi kaya ne ka saya ko mota shi ka ansa ko kuɗi ne ka ansa nawa tarihu sadaki yaushe kuka yi zaka biya al-mulahazat wa tawaqqa sai a duba nan a sa hannu a lura akwai wani comment za ka yi magana ka ce za ka biya shi rabi rabi ne ko a cikin shekara ko a wata shida ko a wata kaza kasa sai kuma ka sa hannu shikenan shine zai ta tafiya akai ta tafiya akai ta tafiya ka rubuta duka wannan ya fito kal bangare na biyu bayanu bi kulli ma li nan kuma bayanin kai kuma waɗanda kake bi ne min huquqin inda al-akhari wanda kake da shi a wurin wasu shi ma kwanan wata wanda ka ba bashin shine al-muqtarib sannan al-mablag nawa ne adadin kudin nau'uhu kalan yanda ka bashi tarihu sadaq yaushe kuka zai biya ka sannan mulahazat wa tawqiya shi ma shi ma wannan comment in kana da wasu remark da za ka yi shine remark mulahazat remark a tawqiya sa hannunka shi ma ya tafiya har zuwa ƙarshe بيان بكل ما تم من عهود أو وعود مع الآخر nan bayani ne don na wani abu da kai alkawari wanda ka cika ko wanda kake so a yi kamar wasiyoyi waɗanda kake so a yi ma wanda kake so kaza alwa'ud aw al'uhud allati ittifaqna ko allati tamma al-ittifaq alayha abubuwan da kuka gama kun yi agreement kun yi arrangement kun yi wani kasuwanci kai da wasu kun yi wani wane ne duk haka za ka yi bayani a nan shi ma wannan mulahaza da kuma sa hannunka wadda ta fi bi hada shi ke nan littafi ya ƙari insha Allah daga yau mun gama waɗannan saboda haka daga gobe insha Allah za a koma dukkan littattafan da aka san ana yi kowace rana insha Allah daga nan za mu ci gaba da gobe za mu yi mu karatu kamar yadda aka saba da rana insha Allah ta'ala za mu yi na mata a lokacin da suke zuwa in kaddara Allahu lana al in yamma sai mai na maza kamar yadda muke yi in magariba ta yi kuma mu yi littafin da muka saba karantawa daga nan an ci gaba an koma yadda ake birin muna fata kuma Allah ya sa a cire ma dokan ya zama da mutane sun samu naman zuwa Allah ya mana muwafaka attabi bi hada na ba mu magana ko attabi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا وانصر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفس ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا ذاكيا ترضى به عنا وجزى الخير بنا واصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين